أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومدار العظيم أما بعد a cikin katunmu yau kuma wannan laraba insha Allah za mu tashi akan wani zarafi wanda yake sanar da mu albayatul rusul malan ka samu alama to wannan yana daga cikin abun da ya zama wajibi a sani kuma ya kudure kuma a furci albayatul rusul Allah shi ya aiko manzanni ilaihim zuwa ga halitta ga baki daya da iqamatul hujjati alaihi don a tsayarwa halitta hujja ba kar dalilin da baka bi Allah ba saboda an zo an gaya maka shi da wasu an san an shigar da su a wuta ana musu azaba sai mala'iku masu tsaron wuta suna alimi ya tafi nazirun ku kuwa a wuta mai su gargadi ba zo muku bane ya galu balle karjana nazirun ya mai gargadi ya zo kaga ya zama matsala kenan shine uzura na nuzura an yanke mutum hanzari kenan ko a yi masa gargadi ya yadda ko kuma a yanke masa hanzari a lahira ba da abin da zai faɗa Allah ya kiyaye mu to makadamar risalata sannan Allah ya cika manzanci wani zarar da kuma gargadi wani nubuwata da annabci bi muhammadin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabi babu wani manzo da zai zo babu wani mai gargadi wanda daga Allah kai zai Allah ya aiko babu shi babu annabta wani don wani annabin ba mursali bane babu wani annabi da annabi shine cikamakin annabawa kuma shine cikamakin manzanni kuma shine cikamakin masu gargadi wanda Allah yake aikowa nabihi annabin sa sallallahu alaihi wasallam fajalahu Allah san ya shi annabi Muhammad akiral mursalina shine karshen manzanni bashiran mai albishiri ne wa nadira kuma mai gargadi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi hawo matsayinsa na albishiri kai ka ce ai ba ma kai mai sabo shi dan ma zai shiga aljanna kawai abun ka ya zama arha amma idan ya komo matakinsa na gargadi ƴaƴansa ma sun ji tsoro kila ba su shiga ba ƴaƴansa ma saboda haka shi dan ana kanta wani waje shi kawai ka ji tawo wajen albishirin aka tawo in ana taba wani waje kuma sai ka gaba abin da ka rige sai ka ce to ta fa bare fa sai ka ce matsala ta shigo to kaga isa ake son a rayu bayan da kaufi warraja tsakanin tsoro da kwadayi kana tsoron azabar Allah saboda ayyukanka ba su cika ba ba su kyau ba kyawun ba su cika ba muna na kuma an ce daman ba kar ayi ko ɗaya kuma kayi kyawun kuma akwai geji to baka cika ba kaga laifi biyu ne da kai sama da kasa wanda aka ce kai baka yi daidai ba wanda aka ce bari kuma baka bari ba dala ba za ka ji tsoro to amma da yake Allah mai rahama ne ko ita ya yi ba mai cewa don me sai kai kwaɗayin nan to ka rayu a haka in kana cikin tsammanin Allah zai saka wuta kawai zai saka ka ba Allah in dai kawai kai abin da kaga Allah zai ma kawai wuta ne to je ka kawai wuta za a saka ka amma in kana tsammanin wannan da nan kana tsoron wannan to Allah zai iya yafewa sai saka mutum aljanna to shi kenan magana ta mutu to shi sa malamai suka ce a raye a hada su duka biyu shi kwaɗayin yana motsa jiki ne wajen ayyukan ibada duk abu samun kuma da ya ga ƙarfin mutum da kuzarinsa yawwa shi kuma tsoron yana takawa mutum jirgi ne wajen aikata mummuna ko da ga abu yana da hatsari in za ka yi shi ba kana tsara kana duba shi da karka je wannan hatsarin ya same ka ko da kana son abu to kaga wannan yana aikin sa yana ƙara maka ibada wannan kuma yana rage maka laifuffuka bayan da kasu waraja in kai wani abu ya rika ka a'a yaki ne a'a wata jinya ce kai tsammani kila ba za a kai ba a'a mota ce ta shiga wani yanayin da kai sai a tsoraci a rayuwa ana haka to sai ka ɗauki kaufin nan ka jefar da shi to in ka yi kaufin ma me zai amman nan an wuce wurin sa ka ce kaufin ba ka yi tsoron ba za ka sha giya ba to nan wurin ka saka sha giya da ba na magana da shi a lahira ko neman mata ko na ajiya duk babu wannan sai a komo kan kwaɗayi ke mutum da Allah mai rahama ne kuma na shaida ba wani abin bauta daga ta sai shi na shaida annabi Muhammadu manzon sa ne ina tsammanin Allah zai mu rahama Allah ya tunda bawa na yayi kwadi a wuna ba zan kunya ta ba a je na yafi ba sai magana ya gaji to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cika masa annabawa mai albishiri daga gari wadayen yi lallahi annabi na kiran mutane zuwa ga Allah bi iznihi da iznin sa da iznin Allah wata rajin ya zo da fitila wato sallallahu alaihi wasallam munira mai haske wa anzala alaihi kitabahu Allah ya saukar annabi littafin sa alhakima mabayyanin littafi alqur'ani akwai hikimomi daban-daban wa sharabihi dinahul qawima Allah ya bude addinin sa ne kake daidaitacce da wannan abin da Allah ya aiko annabi Muhammadu wa da bi siradil muttaqima ya shiryar da shi a tafarki madaidaici wannan abin da annabi zo da shi ba dan shi ba to shine kamar zare wanda aka shirya tarbi ko wani abu ko dakiya ko wani abu in ba zaren mu kwaya ɗaya ba za ta bi ɗan wata ba sai a waɗe ba za a miƙe ba to haka annabi zo da abin da zai tsara mu akan daidai wani sati a ce ne yana daga abin da ya zama dole a sani kuma a yadda ciwon tashin alƙiyama na zuwa larai ba wani kokon rofiya a cikinta wannan la kuma lalle Allah ya ba su wanda ya mutu zai da wanda ya mutu wannan duk dole a yadda kama ba dahun ya uduna zuwa litta yadda Allah ya fara su haka za su dawo su sake dawowa rayayyu su sake a musu ya tafi wannan la lalle Allah subhanahu wa ta'ala da hafa libalil mu'minina alhasanat yana ninninka wa bayansa mummune ladansu ya ladan Allah yana ninninka shi ya ninninka shi fa kwaya ɗaya ma Allah zai iya mai da zama kamar cikin gari wata ba alahun Allah yana musu sabo kau da kai da tobar da tuba an ka bayar da sayi'ati daga manyan-manyan zunubai to ƙananan su ne sayi'ati sai a yi a yi a mutum sabon yabar manya-manyan zunubai wa gabar lamun san ga'ira bidna bil kaba'iri kuma Allah Ubangiji subhanahu wata'ala yana gafartawa muminai ƙanana ƙanana daga sunni tanki manya ba za a iya daina ƙananan ba an hana da na sosai abin zai jawo da na kuma an hana kallo na da cikin abin da ke jawo da na ba gani ba a yi to amma in aka tanci da na asali ai kallon aya ce eh don a samu zama lafiya to nan da aka ce wato an yi tafahu Allah yawa bayan tafahu wato jika iji ka za ka igan shi ne kawai da kai ke naki fada ga manya-manyan zunubi da abin da muke Allah ya kama mu da shi da duna ta hatsi da watsiwa duna gaba ɗaya da annabi ya margaza ta mutum ɗaya ma zai yi wani abin da Allah zai tarwata ta amma Allah sai ya kawai da kai waje hala Allah ya sanya mallan to wanda bai tuba ba mina kama daga manya-manyan zunubai tayiran ya koma ila mashi aji zuwa ga inda Allah ya so yadda Allah ya so ga ayarin inna la lalle na Allah la ya gafi an shirka bihi ba zai gafarta ba a yi masa tarayya wai gafi ma duk zalika liman amma duk abin da ba yi wa Allah tarayya ba ba shirka ko tsafi ba Allah yakan gafarta shi amma fa ba ga kowa ba liman ya shawo ga wanda Allah bai shi babban zunubi fa ba ya alƙawarin ya shi ba ƙananan ya alƙawari in kabar manyan in tajin ka ba da ba da hauna anu nuka zan ku sai ya tafi an yi mana alƙawari garanti in bar manyan an yasu ƙanana amma su manyan ba ya alkawali ba in kai ba yi ma alƙawarin gafara ba amma in ba shi kuma kafurci Allah alƙawarin kafuri kuma bai masa gafara ba to sauran manyan da bai wanda ba kafurci ba kuma ba a yi alƙawari ba in aka ga dama ai gafara in aka ga dama a kawo mai a kuma yawa to haka yi Allah ya kiyaye mu saboda haka nan lalle Allah madaukakin sarki bai gafarta a masa tare amma duk abin da bai kai Allah tare ba yana gafarta a wanda ya so wa man aqaba wanda Allah masa aquba dinarihi da wutarsa a kharajahu Allah zai fidda shi min ha daga wutar din bi imanihi da imaninsa fa ada khalahu ya shigar da shi bihi da shi jannatahu aljannata nan shine ainihin darasi kira wanda bai rubuta ba sai rubuta wa mani amal qadarin khairan yarahu duk wanda ya kada gurgurdan zarra na alkhairi zai gane shi wato ne alheri ya jayi shari ko da gurgurdan zarra ne to mutum zai ga alkhairin ta wa ya karu je fita min ha daga wuta bi shafa'atin da bi na ce rubuta gina eh da da da shi kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani shafa'a da wanda ya cece shi min alaka ba daga masu manya-manyan zunubai min ummatihi daga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam wa anna la lalaina Allah subhanahu wa ta'ala sarkin sa kada kalakal jannata wajibi ne akan wannan a yadda cewa lalle Allah ya yi aljanna fa'ada ya tana dinta dara kuludin gidan da wama ce li'awi ya yi ga masoyansa wa karamahun ya girmama yan aljanna fiye a cikinta bin nazar da kallo ila waje ya karimi zuwa ga zatin Allah wanda yake waje wannan fiska ke na amma zati ake cewa alkarimi kuma mai girma wahiyar da abada min ha adama aljanna da ake faɗa na wanda za a mutu a shiga ita ce aka sauko da baban mu annabi adamu daga ciki a ciki ya zauna ya iyalin da iyalin da komai eh sai aka dawo da shi nan nabi ko annabinsa wa khalifa da khalifan Allah ila arli zuwa ga kasarsa bi ma sabaka saboda abin da ya riga fi sabiki ilmi cikin rigan sanin Allah kafin ai hakan Allah san za a haka shi sa Allah ya shirye wannan abu shi sa wata rana ma ake sallallahu alaihi wasallama da ya Isra'i da Miraji ya tara aka tara masa annabawa da manzanni wanda suka gaba da duk aka tattara su zo su gaisuwa ya shugaba ya zo suka zo suka gaida annabi ya musu limanci aka yi sallah raka'a biyu don in ba dawo mamun annabi ba sai mamun su wuce su kaga annabi kuma can baya ya ga bai yi ba da darajar sanar da matsayin da kuma can baya kaga bai yi ba amma ku an bai sallah bayan annabi ba mamun nan za su wuce gani ba duk aka dara su suka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ta maganganu na asan juna Allah sanar da su juna wannan wani ne wani wani ne to shikenan annabi da ya san kowa shi annabi Musa ya nemi a nuna masa annabi Adam a wannan taro na kuna annaba aka nuna wa annabi Musa annabi Adam kamar yadda hadisi annabi ya tabbata sai yayi tambaya yake to an ta Adam ji annabi shin kai kai ne annabi Adam ya tambaya annabi Adam a gaban manzon Allah eh ana Adam jini na Adam yake to allazi kalaka Allah biyadi kai ne mutum da Allah ya yi ka da hannun kudura ba uwa ba uba ba daukan cike ba saduwan aure kai ne jini ne jini ne yake wa'ajar laka a mala'ikatahu kai ne mutumin da Allah sa mala'iku ma suka yi wasa jana jini ne wa'azga laka janatahu shin kai kai ne mutumin da Allah ya zaune shi a cikin aljanna sannan da ake ba ce ni ne zuwa ne mulaki da masa ni ne to yace to kai koya haka duk wannan manya manya abu da Allah ya baka sai ka zo ka yi wa Allah laifin da ya koro ka daga wannan guri mai daɗi na ɗaukaka ka kawo mu duna muka ta wahala a san dai uba ya baban kai kawai kuma kawai ai ku da noma eh baban ka kawai kuma kawai ba yi noma ba eh ya aka yi kai mana haka kuwa a matsayin ka na uba annabi adamu shi ma sai ya tambaya to wannan din da wa muke zance ya gani wannan shi ne musa an ta musa je kai ne musa ga halar musa je shi ne musa ya ce allazi kallama kallama ga kalami kai ne mutum da saboda matsayi ba mala'ika za a yi koyi gawa kai da allah kuke magana kai ne kai ne kai ne ya ce to kai ne wanda allah ce ya zaɓe ka a mata a mutane ne da fatu ƙarar na sasi bi kalami bi da salami bi da salami bi kalami kai ne je ni ne eh kai ne ce ni ya ce to kai ne mutumin da Allah ya rubuta a tara da kungar kun kake da littafin da ba mutane suka rubuta ba da tara ba mutane suka rubuta ba ba malaiku ba a kan kungar kun Allah ya rubuta da kungar kun ba rubutun malaika cikin ta ba rubutun malaika ba rubutun wani alarama ko wani gwani a ba bale a samu kara Allah sai rubuta da kungar kun kai ne wai ni ne kai ne ya je ni ne yi ji lalata da mai ga wata kalma ji a cikin littafin a taura ya ce gabin nan tukuna da a taura da Allah rubuta da kun bai kunu Adamu Allah ya shi da kun bai kunu wani Allah ya riga yi idan ba ne mula ya ce Allah ya riga rubuta a taura shekara a taura nawa aka yi Adamu a taura na da shekara arba'in ta girma na yi Adamu a taurar annabi ta girbi annabi adam da shekara arba'in shi za Allah ya kira shi ala ya alam man kalak wa huwa latiful kabiru shi Allah ba wai za a duk abun a an sani ake yinsa sai sai dinga gudana yadda ake so ya ce to wanne aka diga ce wannan ji tsakanin shekara nawa ce shekara arba'in to tun da kai aka samu karawa littafi ka karanta ya to a cikin littafin ka samu wata ana cewa wa'asi adamu rabbahu fagawi ayar ka ganta a taura ko ban ganta ba wai na ganta ka ganta na ganta cewar adamu yau ubangijin sa laifi adamu ya wahala dalilin laifinsa ka samu wani labarin wai to abinda Allah ya ce zan yi abun bai ce zan yi ma sai ce na yi tun ban yi ba ya ce wa'asi ba ce wa ya ba babu ya wa'asi adamu rabu kai da ya malace na yi laifi na kauya wanda zo duniya na sa'abu ya tabbata ko sai na fara kace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a ja da Musa wannan kuji annabi Musa ta karfa da ai ta annabi Adamu ta karfa fita annabi Musa an riga an rubuta masa cikin kaddara cewar lalle sai yayi haka to ya zai ba yadda zai to sai ya ga maza ga to saboda haka kaga ita wannan aljanna kenan wadda aka sauko da annabi Adam a ciki a annabin Allah halifan Allah ila arli zuwa kasar Allah bi ma ta baka cin abin da ya riga shi ta biki ne kaga cikin rigan sanin Allah Allah san haka za a yi eh shi za a kai haka ya san haka za a yi ya sa aka yi haka shi sa lokacin da annabi Musa ya zo na wa'azinsa irin ya ɗauki zafin wa'azin nan an zo wajen gargadi na irin azabar Allah ga wanda ya saba wa Allah sai shi din ya ji tsoro ya ga ya kamata ya musulunta sai ran faɗa kansa ai ya kamata ya musulunta man zai tafi gidan annabi Musa ya ga zo zai tuba kai annabi Musa ya muna iblis za ka tuba zan tuba za ka tuba zan tuba ka roƙa mun tuba wurin Allah annabi Musa ya muna ya ce roƙa wa wa shedan tuba a wurin Allah Allah za a za ka tuba za amma ya san laifin da mu sha ne aiwa adamu su jira yaki yanzu da shi ɗin ya san kabarin annabi adamu ya je masa jira ta sai zo na ya gama ha annabi musa ji daji sharadin ya zo ya zo cikin gidan sauki a yi mu da muke da su raka lokaci biyar ma kullum muna jin tsoro kai mutu a bashi kashi alahira wani an ce ya je su jira ɗaya kwal ai abu ya zama arha eh ya zama arha sai ya ce a nan musa ce ka nan musa wani abun fa ba daidai ba ka faɗa abin da ba zai ba adamu da ranta muna magana ni da shi muna kallon juna na irin masa jira na san na biyu ba zai ni wuta da shi ƙasa ne kuma yanzu ya mutu ƙasa ta haɗa ƙasa yar wata ne sai mata da ranta yana mu gawo masa jira wani ne ya mutu ya zama ƙasa ƙasa ta haɗa yar wata ne sai mai shaka ya ne sai da zai abin da kawai ki eh sai da kai da zai abin da to shi yasa daga baya wani wannan macijin nan wannan katon macijin nan wanda ya shi ma zauna can a sama wanda tare aka koro su da ibilis da shi su annabi adamu din nan tare aka koro da wani maciji a macijin shi ba an kori ibilis a cikin aljanna ya zama dan irkan gari ba cikin gida na kan titi bai sai shiga gidajen aljanna ba to macijin ne ya roƙa albarkar gumunci shi zai je ziyara sai mutum ya kunsa shi cikin bakinsa shi da hanyar ake samun macin iska wanda ya kunso aljan ya zo ya ɓanna ya yi mana sai kunsa shi cikin bakinsa ya kai shi aljan da ya samu annabar yaran halar dullaka ala ta jarar kulli wanda yake laye ba daya ko kana zuwa nuna masa bishiyar da wama ya zuzzuga shi shedan ne ya haɗi a mara shi a jana ya je zigan adamu a cikin ajana adamu ya ci ita ga koro adamu da za a koro a koro hudu da macijin ne shedan din ne da har tun wai shi wani wallahi rumi ya jami'a ku fita a koro gaba daya to wannan macijin shi ma sai je gida nan musa ya ji wa'azi ne ma ya ji kai anan musa ni ma na wa'azanta zan zan musulunta na zo na tuwa haka ba zan ƙara karban nauyin wani ta wajen Allah ba tun da gaya da muka yi da iblis kuma tare kuka yi laifin nan da aka ba zan ba zan zage ba ya ya ce ya ce ba zan kara ba ni ce na zo wajen ka Allah ne ya yi kuka bai kamata kuma mu zo ka kore ni ba lalle ba ce to za mu yi irin ba ka abin nan in kai irin kwaranta maka wajen mai abun eh sallallahu alaihi wasallam in yace eh kawai ba shi ba sharti eh yace da shi ke to je ka je ka yace ka je wuri kaza wuri kaza kawai ka je ka zauna ka rike san kwana a wurin Allah annabi zai zo in yayi ran da zai kaura zai shiga wannan kogon in yi wannan kogon za ka ji kanshinsa irin kanshin da da kuke ji a aljanna haka kanshinsa yake kuma ba za ka taba jin kai tun da ka zo daga sama ka taba jin kanshin irin na aljanna a duniya ja bai taba ji ba to ran da ka ji kanshin aljanna ya shigo wannan kogon to annabi ya shigo ka koka masa abu eh ka koka masa amma ni ba zan ƙara ba shi ke rai majiji ya tafi ya shiga kogon da annabi zai yi hijira ya shiga yanayi nisan kwana zauna a wurin da aka zo annabi zai shiga wannan kogon kafin annabi shiga majalin ya shiga shi annabi na tsaye a kofar kogon abubakar ce ya rasu da layi karka shiga ba mu san abin da ke ciki ba ni ne zan shiga in dudduba in wani abu na ciki samin ya kai ya same ka rasu da layi ya shiga ya dudduba ya ga duk wasu yan kofofi kofofi ya tattoshe ya tattoshe an ce da shi kenan suka shiga an zauna kenan sai kawai wannan maciji ya danno yanzu wani kofa ta cikin kogo su a waga sai annabi kuma gafa na ya bacci a ciki a waga sai za a cinye sai tare ya manne cinye a cikin bangon kogo kar maciji ya fito ya cuta wa manzan Allah maciji sai ya je ne sai zo da gudu tsare ko ma ne sai zo da gudu tsare yana fara da yake wannan zai hana mun tuba an ban samu na kaudace ba ba zan samu tuban da eh ya da tsaransa har ya yi shi kuma ya hana shi kai cutar da annabi har ya haɗa masa gumi ya canza masa launi ya tafasa guminsa sai gumi ya ɗiga a kan wannan ala manzala na bacci ya manzala farka ce ne ya same ka abubakar haka ya gaya masa ya ce gudu ci a'a ya rasu lallai bari kawai gare kashe ni ci a'a gudu ba zai komai ba na baka yake da samun samashi zai fara ga umar na mun zana ce mai sa ka taba aboki na sai zo na rasu la kaji kaji kaji abin da muka aikata da ni da iblis muka aikata a jana hakorin to bili ya je gida nan musa ga da suke daga bani ma na je a nan musa mun kwadancen nan kuma na ji na gane ka manzara ce to ka ji a kyale ka eh mutu abin da ka eh shi kuma wannan sai annabi ya ɗabi tabo ta masa aure kawo ya abu ne wani ya an gama an gama kuma to Allah da mu da haji shi ta fi kiwa kalakan nara Allah ya halicci wuta fa'ada ya tara dinta dara kuru da ita wuta gida ne na dawama leman kafara bi ga wanda ya kafurce Allah gidan dawama ne a gun kafuri wanda ya kafurta wa alhada ya yi mutu bi ayatihi a cikin ayoyinka wa kutubihi da littafansa wa rasulihi da manzanninsa duk wanda kai musun daya to mutum zai shiga wuta ya sha duka idan mutum ya yi laifi bai musanta ba to to sunansa zunubi musun kuma sunansa kafurci an gane wannan ko ita wanda yake sallah ba musu sunansa mai zunubi sa sare masa kayi kadai kaga abu ya zo gidan sauki wanda yake sallah da musu fa a kashe shi an kashe kafuri duke ta karawa ya na sada bai da malin gwamnati kan magana ya gari ya je lala kuma sha duka wajen alawun ya sanya wanda za su shiga wutan nan masu jayayya nan mahajufi na an musu shamaki a ruwa ta shi daga ganinsa ba za su ga zatin Allah ba eh ka gani ba za su ga zatin Allah ba wa anna Allah kuma wajibi ne mu sani mu kudirin cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala alherinsa na da yawa da daukaka ya ji wannan irin su waje a rabu ke na'am eh eh sai ai tawili malaman suke yi ya ji usha'anu na'am akwai wani al'amarin Allah da zai zo eh al'amarin Allah ya yi ya aji sai ranar awarin ta zo al'amarin ya zo ba Allah da zai zo ba ka gane ko to Allah zai daga wani sai Allah har gari ne da shi ba zai daga garin ku kenan a sha'ani wani lamari na hukuncin Allah ne zai zo to ya sha abin bai zo ce yau mal kiyamati ranar tsayuwa shine ranar kiyama wal malaku wawo hali kenan ba wa za a rabu kuma ubangiji ya zo da shi da malaku kana nufin da Allah da malaku garin ku kenan ba haka wani wal malaku saffan saffa malaku su yi sahu sahu eh nan ne karubiyawa za su zo masu haƙorin da komin girman bishiyar giginya ba daga haƙori sai ba duk girman giginya da gazan ba daga haƙorin bakaru ne da daga su balagun karu ya da ba dai ba za su zo da kayan duka a yi sabo sabo to kamar manyan dogarai ne eh na sarkin halitta za su zo ai za su zo kana waya waya amil ashar bi kamar kahum yawma izin samaniya sannan wasu mala'iku su takwas a wani ƙauyen samanin da aka ce wato sahu takwas kenan su suke ɗauke da al'arshi su kuma kowane ɗaya na wani samu da uzunifi kaga legatun kunnensa na ƙasa zuwa kamararsa nan tafi shekara dubu wato tafi shekara shekara dubu saba'in eh eh a tafi shekara ɗari bakwai tafi shekara ɗari bakwai na gizon bada tsawon daga kunnen salibatun kunnen za ka bada tafi shekara ɗari bakwai ya haka hadisi ya bada haffa haffa ai tahu tahu abinda zai kawo la'arar umami don a bujiro da al'umma a tara su buɗe ga baki ɗaya ai kira shi ya ma shirar jini wallin shi ne ta datun mu an tan huzu mina ga ɗaya da sama wato laifin huzu ya mutane alganu inda mai iya gudu ya gudu ya sama ko ya kasa ba a yi a gudu ba a tattara mutane kaga idan aka tara mutane malam da aljanu da dabbobi aljanu aljanu dai malam da mutane amma da malakun da ke sama suka so sai su mana koyi kawai su kewaye mu mun zama yan kaɗan saboda yawan su malakun sama na sama duna idan mala'iku na sama ta biyu suka sauko su ma za su sauko ka gani ko to su kuma in an hana da mu din da aljanun da dabbobin da mala'iku na sama ta ƙasan wannan sun imu sun lillinke mu kewaye mu sai abu da sama ta uku kuma su mala'iku haka za su ake ninnin kamu da haka har saman baka don mala'iku wai in kana da magana kai in za su gudu su tunda Allah ta aiko annaba ce kar a yi kace ne ai Allah ya kiyaye mu to kaji to wannan ranar ne za a kawo jama'a ko hisabiha ai musu hisabi wa gubatiha ai musu azaba wasu wa sawabiha wasu kuma ba su lada ko abun da yi wa turawla mawadinu za a jama'a auni da wazana amalin ibadi domin auna ayyukan bayi wa masaqala mawazinuhu duk wanda ma'auninta ya nauyi wala ga humul muflihuna su ne masu babban rabo wa yutawna safa'ifa za a ba su da tafansu bi amalihim da ayyukansu wa mun zuki dabu bi yaminihi duk wanda aka ba littafin da adamansa fa sabo ya zaba hisaban yasira da tunda a masa hisabi hisabi mai sauki eh ma'aikin Allah wajen sai ce kawo duk wanda aka yi wa hisabi gaba ɗaya kuma ya shiga wuta na na yanzu ya rasu da laye kai ka gaya wani Allah ya ce ba sau bai hada bai zawon ya tsiran kuma ka jama'a dai sabi ya shiga wani za a yi kenan ya ce ai sai dai an yafe wasu amma dai hisabi a ce a irga laifin ka duka a irga alherin ka duk dole mu da ce ya yi wuta amma aka yafe wasu a cikin laifukan sai a irga sauran sai a irga ladan sai ce to kun ga ladan sai a ce a sai ta gana to shi za a shi ɗariƙa ba ƙaramar hanya ba saboda mai saboda ta ɗora ma kan izini fari wanda duk wanda Allah ya yafe wa zunuban sa ai kaga ya zama na aljanna shi dama su za su tare mu ai zunuban nan su za su tare mu ba yawa a dinga yawan izini fari ba yawa wa man utai kitaba wanda aka ba littafin sa wara zahari ta bayan bayan sa za a tabo ya mika masa shi abu wala yake talawna sayira wannan za su shiga wuta za mu kwana nan sai mu dai magana da daɗi a sa darasi a wurin in Allah ya ba mu yi ko ni wannan shigar sa Allah